الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة ومدينة نادهكرة دبو دياد دريه دا أربعين دشدا wanda ya zo daidai da tara ga watan uku a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da biyar don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyacci idan jama'ar musulmi ba su manta ba don muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratu as-saffi wanda muka ce ita ce sura ta 61 idan ka kirgo daga fatiha kuma ta sauka a madina sannan tana da ayoyi guda goma sha hudu kafin alaramma ya ja mana inda za mu dora akwai tambayoyi guda uku wani bawan allah ko wata baiwar allah take cewa malam allah ya saka da alkhairi amin summa amin ina da tambayoyi guda uku to allah ya sa mana da amsoshi guda uku mu ma a addu'ar istikhara a ƙarshen tahiya ake yi ko kuma idan mutum ya idar zai daga hannu ya karanta magana mafi inganci shine sai an sallame daga sallar ma gaba ɗaya ake karanta ta na fata an gane yauwa idan mutum ya yi sallar nafila raka'a biyu kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna ya sallame to sannan sai ya daga hannu sai ya karanta wannan addu'a ya sanya bukatarsa a cikin inda aka ce ya sanya bukatarsa kamar yadda ruwaya ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama to don haka ba za ki yi ta a cikin tahiya ba ba za kuma ki yi ta a cikin sallah ba sai bayan ka'idar da sallah ka sallame sannan sai ka yi addu'ar istikhara Allah ka bamu ka zaba mana abin abu mafi alkhairi a rayuwarmu sannan ya sake cewa malam addu'ar da ake so mutum ya yi lokacin buɗe baki yin sai bayan an sha ruwa ko kuma kafin a sha zai ɗaga hannu ya roƙi buƙatarsa magana mafi inganci da addu'ar da ake yi ta buɗe bakin da haɓar zama'u wa butallatil uruku wa sabatal ajiru in sha Allah wannan ana yin ta ne bayan an ɗirki ruwa an yi ɗif tukunna yawwa in ka ci ka sha kai ƙyat sannan sai kuma ka yi addu'ar a to an ce addu'ar shan ruwa kai kuma baka sha ruwa ba kayi addu'a kayi kayi takadimu ma haka huta akhiru kenan ko an gane magana da ke ko saboda haka sai ka sha ruwan tukunna ruwan ya shiga shi yasa ma aka ce zahaba zama'u kishirwa ta tafi to kai baka sha ruwa kishirwa ta tafi ba ka ce kuma kishirwa ta tafi akwai matsala ko babu akwai matsala sai ka sha ruwa kishirwar ta tafi sannan sai kai addu'a sannan bayan haka kuma sai ka ɗaga hannu ka faɗa wa Allah damuwoyinka da bukatunka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce du'a'u sa'imi mustajaba wato addu'ar mai azumi a bar karɓa ce in dai kai addu'a lokacin shan ruwa ko mai ka roƙa a gurin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce zai karɓa masa ina fata an fahimta walisa'imi da'awatun idza da'a istujibat lahu annabi ya ce ga mai azumi yana da wata addu'a idan ya yi za a amsa masa don haka kana shan ruwa ka yi addu'ar da haɓar zama uwa tallatul uruq wa tabbatar ajiyar in sha Allah sai kuma ka ɗaga hannu ka ce Allahumma kuɗiɗina kuɗan kasiran ya Allah na fata an fahimta ka ɗaga hannu ka ce ya Allah fatiman nan dai Allah ka kawo ta fatiman nan ya Allah fatima aminan nan Allah ka kawo ta an gane magana da kyau ko yauwa ko da yake na ji biloniyas kuke so ku zama tun jiya ana ta turo kuɗi wannan yana cewa yana so ya zama biloniya kuma ya bamu naira dubu ɗaya ai kai da kake so ka zama biloniya sai ka kawo miliyan ɗari biyu to in ma biloniyan kake so ka zama sai ka gaya wa Allah a wannan lokacin an gane ko to wannan shine tambaya ta uku malam istighfari da ake so mutum yayi lokacin suhur shin kafin suhur ake so mutum yayi ko kuma sai bayan suhur to dai Allah madaukakin sarki kana cewa kanu qalilan min al-layli ma yahjauna sai yace wa bil ashari hum yastaghfiruna to al'ashar wasu malamin suka ce shine wakatin suhur daidai lokacin suhur ɗin kafin alfuzir ya keto to shin kamar yadda ya tambaya wato za ka yi ne kafin suhur ɗin ko bayan kayi suhur gaskiyar magana abin da ni na fi gamsuwa da ke cikin maganganun da malamai suka yi ne bayan kayi suhur sannan kai addu'a na fata an fahimta domin shi suhur ɗin kansa akwai wata albarka a cikinsa idan ka yi annabi ya ce ta saharu fa inna fi sahuri baraka ku yi suhur a cikin suhur akwai albarka to kaga ka hada da albarkar suhur da albarkar waqatis suhur ko to kaga in kai istighfari abu ne mai sauki Allah ya karba maka da izinin Allah ina fata an gane saboda haka sai kai istighfari kai roki Allah ka gaya wa Allah matsalolinka da damuwoyinka yadda ga karhe ce malam Allah ya ya sa malam ya sha ruwa lafiya to amin amin Allah ya sa mu sha ruwa lafiya ga baki daya waɗannan su ne tambayoyi guda uku za mu iya amsawa jiya mun kwana a nambar aya ta hudu yau za mu tashi nambar aya ta biyar ala rama wa idh qala musa li qaumi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم na'am من همزه ونفخه
shiga ku ba wani abu nan da wuri da Allah da wuri da Allah ana musu ma na'am Mm.
الفاسقين na'am وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم
Mm.
إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا na'am ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد Mm.
فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idh qala Musa li qaumihi tina lokacin da annabi Musa ya gaya wa mutanansa ya qaumi ya ku mutane na lima tu'dhunani dan me kuke cutar da ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum alhalin kun san kuwa ni manzon Allah ne zuwa gare ku Allah ya turo ni domin na gargade ku ne muku wa'azi na ja hankalinku zuwa ga abin da zai kai ku zuwa ga tsira a gobe kiyama ma zagu lokacin da suka fahimci gaskiya amma daga ƙarshe suka karkace mata shine ma'anan falan ma zagu azaga Allah qulubahum sai Allah madaukakin sarki ya karkatar da zukatansu ma'ana ya taimaka musu wajen sake karkacewa tunda sun zaba wa kansu karkacewa din bayan bayyanar gaskiya wallahu la yahdi alqawma alfasiqina Allah da dai ba zai taba shiryar da mutane da suke fasikai ba to kamar yadda muka faɗa jiya wannan aya malamai sun ainihin wato yi mata fassara har guda biyu ta ɓangaren wannan irin kalar cutarwa ne wato bani isra'ila suka yi wa annabi musa wasu suka ce cutarwa ne wanda ta shafi gangan jikinsa shine ya zo a cikin suratul ahzabi wanda jiya arar ma ya jawo mana ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina adaw musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'inda Allahi wajiha ya ku masu imani kar ku zamanto masu cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda mutanen annabi musa suka cutar da shi har allah daga ƙarhe ya barrantar da shi daga abin da suke zarginsa da shi ya kasance shi annabi musa mai matsayi ne da daraja da kima da martaba a gurin allah subhanahu wa ta'ala to wannan wasu malamai suka fassara idan ka ɗauki waccar aya ta cikin suratul ahzab a nan ne ma al'imamu ibnu kathir karkashin tafsirin wannan aya ya kawo wancan hadithi na bukhari wanda muka karanta jiya cewa annabi musa yana wanka banu isra'il suka ainihin wato suna suna zarginsa da wannan sai dutse ya gudu da ainihin wato kayansa har daga karhe dai ya je ya samu kayan a kusa da swimming pool ɗin banu isra'il suka tabbatar da cewa ahe abin da suke zargin annabi musa da ke ba haka Allah ya halitta shi ba Allah ya masa halitta mai kyau da yanayi mai kyau da diri mai kyau da tsari mai kyau to wannan shine fassara ta farko da malamai suka yi dangane da waccar aya ta cikin suratul ahzab amma dangane da wannan wasu malamai sun fassara da cewa ba cutarwa ta jiki din bace irin wannan a a cutarwa ne ta ƙaryata shi a matsayinsa na manzan Allah ina fata an gane dama mun ce cutarwa za ta zama kala biyu ko dai cutarwa ta fannin gangan jikinsa a taɓa shaksiyarsa a aibanta wani abu na halittarsa ko wani abu makamancin haka ko kuma cutarwa ta fannin ƙaryata shi a matsayin manzo ƙin yarda da saƙon da ya zo da shi aibanta shi cewa ba Allah ne ya turo shi ba jingina masa hauka da rashin ilimi da kaza da kaza da kaza kamar yadda kafirai suka dinga yi wa manzannin da Allah maɗaukakin sarki ya turo musu to shine Allah madaukakin sarki malamai suke kawowa akan cewa lalle wannan cutarwar ne amma ita a nan gurin aka ambata ta kenan zai zama cutarwar guda biyu ne wacce ta shafi gangan jiki ita ce wacce ta zo a cikin suratul ahzab wanda kuma ta karyata shi a matsayin manzo ita ne ta zo a nan cikin suratul safi suka ce dilalatul iqtirani da ya nuna cewa wannan cutarwar da ake nufin an cutar da shi cewa ta fannin manzancinsa ne shine faɗinsa cewa waƙad ta'alamuna anni rasulullahi ilaiku wannan dilalar ita take nuna cutarwar da aka yi mara cutarwa ce wadda ta shafi manzancinsa da annabcinsa da kuma littafin da ya zo da shi da kuma karantarwar da ya zo da ita to shine a nan sai Allah maɗaukakin sarki ya kama da wasu gurare guda biyu a cikin alkur'ani na farko alaramma Allah ya ce yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila ilaihim
عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك وقالوا أرنا الله جهرا نعم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون
Allah madaukakin sarki ya ce yas'aluka ahlul kitabi ahalul kitabi suna tambayar ka ya kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ahalul kitabin zamaninka an tunazzila alaihim kitaban minas sama cewa ka saukar musu da littafi daga sama abinda suke nufi da wani littafi daga sama shine a sauko da wani littafi da sunan kowa daga daga cikinsu ya kai walidu bin al-mugira Allah ya ce ka yi hakuri ka bi manzon Allah ya kai utubatu binin mugira Allah ya ce a baka hakuri da Allah ka yi hakuri ka fi manzan Allah ina fata an gane to irin littafin da suke so a saukar musu da sunayen kowa ana rarrahinsa ana cewa ya yi imani da manzan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce to ka yi hakuri kai kaɗan suka yi maka in dai littafi suka so suka ce ka saukar musu da sunayensu a jiki to ai wannan mai sauki ne faqad sa'alu Musa akbara min zalika sun tambayi annabi Musa abin da ya fi haka girma ya fi a magana sauƙe littafi me suka ce faƙalu arinallaha jaharatar suka ce mu ba za mu yi imani da kai ba sai ka nuna mana Allah ƙarara ɓaro-ɓaro mun gan shi ga mu gashi فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات من فعفونا عن ذلك فعفونا عن ذلك مم.
وآتينا موسى سلطانا مبينا
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai muka kama su da tsawa saboda zaluncinsu da mummunar maganarsu da taɓargazar da suka yi na cewa sai an nuna musu Allah sannan su yi imani fa aka zafi musa'iƙatu bi zulmihi sun mattakattumul ijila na sun mattakazul ijila min ba'di zalika sannan bayan haka kuma suka riƙe ɗan mariki a matsayin abokin abin abin bauta Allah ya ce duka wannan fa'afauna an zalika duk muka yafe musu kai muka yi musu afuwa akan haka Allah ya ce wa ataina Musa sultanan mubina hakika mun bawa annabi Musa hujja da dalili wanda yake mabayyani mai karfi a cikin suratul baqara al ramma Allah ya sake cewa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وهم ينظرون وأنتم تنظرون لكم وأنتم تنظرون ثم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون sannan fa وإذ وظللنا آتت- وظللنا وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى Mm.
كلوا من طيبات ما رزقناكم Mhm.
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah ya ce wa idh qultum ya Musa ku tuna lokacin da kuka ce ya kai Musa wato ka duba wulakanci irin na banu Isra'il ko ya nabiyallahi ma ba za su ce ba ko ya rasulullahi ma ba za a ya Musa Eh, ya Musa ya kai Musa ba wani sakayawa ba wani girmamawa babu bashi matsayinsa da Allah ya bashi saboda tsabar wulakanci irin na banu Isra'il ya musa ya kai musa lan nu'mina laka ba za mu taɓa yin imani da kai ba hatta nara Allah jaharatan sai mun ga Allah a fili karara ka zo mana da Allah mu gan shi shi wanda ya turo kan shi muke son gani ba wai kai ba kai kayi kaɗan kawai shi wanda ya turo kan ka ce ya zo sannan ne in mun gan shi ya ce shi ya turo ka ya rarrahe mu to sai mu yi imani da kai na fata an fahimci magana yawwa Allah ya ce fa akhadatkum as-sa'iqatu sai ga tsawa ta kama ku wa antum tanzuruna kuna gani duk na kashe ku saboda magana ta yi muni jama'a ka ce wai Allah ya zo da kansa ai magana ta girma yanzu kamar sarki ne fa ya turo ma wannan dan karamin misali zan ma kamar sarkin Gombe ne fa ya turo ya ce yana son ganin ka sai ka ce wa fadawan ku je ku ce sarkin ya zo da kanshi da Allah idan ku har sarki ya iso gidanka za ka share? babu sharewa shi yasa sun tambayi mala'ika wai ya zo shi ma me yasa mala'ika ba zai zo ba Allah ya ce yau mai ranar mala'ika ta fala bushra yau mai zillin mujrimin
يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا suka ce wai mala'ika ya zo da kanshi ya zo shi shi ya yi gargaɗin da kanshi Allah ya ce in fa yau mai raunar mala'ika ta fala bushira yau mai zillil mujrimin ranar fa da mala'ika ya zo fa babu farin ciki ga mutanen banza fa in fa mala'ikan ya zo fa to fa magana ta ɓaci fa wa ya na hijiran mahajura za su ga suna cewa ƙaura ƙaura ya Allah ina fata an fahimci magana don haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana a nan ya ce suka ce wai Allah ya zo Allah ya ce kuna faɗin wannan magana fa aka zat kuma sa'iqatu sai ga tsawa Allah ya ce muka daka musu tsawa kai kowa sai ya mutu kai Allah ya daka ma tsawa ai ba mutuwa ba rididdigewa ma za ka yi billahi lazi Allah ya ce sai tsawa ta kama su duk sai suka mutu Allah ya ce thumma ba'athnakum min ba'di mautikum don Allah jama'a a duniya ka taba ganin wanda ya da- ya leƙa lahira ya dawo to banu isra'ila sun leƙa lahira sun dawo ni ina ganin ai in da can kai kangararre ne ka mutu sai Allah ya taimake ka ka dawo ai na gaba kai saiti ai ko to amma da ke ma- mutanen banza ne wallahi ba su yi saiti ba a cikin abin da Allah ya yi wa bani isra'ila sanda ya kashe su sannan kuma ya dawo ya raya su suka mutu mutuwa ta hakika ba mutuwar wasa ba mutuwa ta gaske sannan kuma Allah ya ce ku tashi Allah ya ce thumma ba'athnakum min ba'di mautikum sannan muka tayar da ku bayan da kun mutu la'allakum tashkuruna ko za ku gode wa Allah domin wannan mutuwar inda Allah ya ce ta zarce to wutar jahannama za su shiga dan sun mutu ba akan daidai ba to amma duka Allah yana so su gyara sai ne sai ta da su ke sa ya ce ya kamata ku gode mu la'allakum tashkuruna tabbas ya dace a ce kun gode min da wannan mutuwar da nayi muku da tare ku da nayi Allah ya ce wa zallanna alaikumul ghamama daga nan kuma muka yi muku inuwa da girgije ya kai matakin da annabi Musa idan yana tafiya da banu Isra'ila yadda wannan rufin ya yi mana inuwa to haka girgije yake zuwa ya musu inuwa inda duk suka tafi zai bi su inda duk suka tsaya komai sahara komai rana zai tsaya a gurin ya musu inuwa tun da ba su yadda bin su yake ba har daga ƙarshe suka dawo suka gamsu cewa wannan girgijen fa su yake bi su yake wa inuwa Allah ne ya aiko shi wa zallanna alaikumul ghamama muka turo muku girgije yana muku inuwa wa anzalna alaikumul manna muka saukar muku da darba na fata an fahimta shine almannu darba jama'a wato wani kayan zaki ne ya fi zoɓo ya fi kunin zaki ya fi fayif ya fi duwani abu na kayan zaki da ka sani a duniya da sanyi da zaki da garɗi in rana ta yi rana suka sha rana sai Allah ya sauko musu hi daga sama sai su ɗauka su kwankwada su kwankwada kowa sai ya koshi kuma su yi guziri da shi kuma ba kuriza a hannunsu amma da sanyinsa in kwana ɗari za su yi suna tafiya yana nan da sanyinsa a hannunsu kuma firi ba kuɗi ba ko naira free of charge shine wa anzalna alaikumul manna muka saukar muku da darba muka saukar muku da kayan zaƙi kayan sha na musamman wasalwa da gasassun tsuntsaye ka san a cikin kayan nama babu naman da yake da daɗi irin naman tsuntsu mana kuma bayan ita kan ma salwa bayan kasancewar ta nama kuma magani ce a jikin mutum na fata an fahimci magana wasalwa wa anzalna alaikumul manna wassalwa sai Allah ya ce kulu min tayyibati ma razaqnaku ku ci daga dada dan abin da muka azurta ku da shi washkuru lillahi ko eh wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimuna Allah ya ce ba su zalunce mu ba amma sun kasance sun zalunci kawunan su ina fata an fahimci magana Allah madaukakin sarki ya ce wa iz qulna dukulu hadhihi alqaryata fakulu minha وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا Mm.
وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم Mm.
وسنزيد المحسنين sai me ya faru فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا عليهم رجزا من فأنزلنا السماء على الذين ظلموا وأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يقصدون Allah madaukakin sarki yace wa iz qulna dukhulu hadhihi alqaryata ku tuna lokacin da muka ce muku ku banu Isra'il ku shiga cikin wannan alqaryar ita ce Baitul Maqdis ku shiga cikin ta wa iz qulna dukhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu shi'tum ragadan ku ci daga cikin wannan alqarya duk inda kuka ga dama a wadace wadkhulul baba sujjada ku shiga kofar garin kuna masu sunkuyawa ina fata an fahimta wa qulu hittatun ku ce Allah gafarta mana zunubanmu naghfir lakum khatayakum in kuka faɗa haka kuma kuka aikata abin nan da muka gaya muku za mu gafarta muku zunubanku wa sanazidul muhsinina kuma duk wanda suka kyautata a cikin ku za mu musu ƙari akan rahama da gafara tun daga nan duniya har lahira amma me ya faru Allah ya ce fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum sai waɗanda suke azzalumai a cikinsu suka canja maganar da Allah ya ce su faɗa an ce ku ce hi- hittatun he suka ce hintatun hittatun shine Allah gafarta mana zunubanmu hintatun kuma shine Allah ba mu alkama kaji matsiyata ko ana magana gafara ina magana alkama alaramma in ba shegantaka irin ta banu isra'ila ba hittatun Allah kan kare mana zunubanmu gafarta mana yi mana rahama hintatun Allah ba mu alkama sai suka zaɓi alkama suka ajiye gafara Allah فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم الظالمان sai suka canza maganar da Allah ya ce musu faɗa Allah ya ce fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan minas sama'i sai muka saukar da mamakon azaba daga sama ga waɗanda suka saba mana cikin azzalumai an gane magana da ke ku bima kanu yafsuquna saboda kasancewar su fasikai ina fata an fahimci magana banu isra'ila nan ne fa suka ce allah talaka ne allah ya ce laƙar kafarar da na ƙalu inna allah faƙiru نعم سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق Allah ya ce laƙar sami allazina qaul laƙar sami allazina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya laƙar sami Allahu ƙaunar ladina ƙalu inna Allah faƙirun wa nahanu agniya jazakumullahu khairan Allah ya ce na ji maganar waɗannan da suka ce Allah talaka ne mu ne mawadata in ba wulaƙanci ba irin na bayahude mana na bani isra'ile ka kalli Allah ka ce wai talaka ne inna Allah faƙirun hadda kawo harafin inna harfu nasfin wattauki lallai tabbas Allah talaka ne mu ne mawadata inna allaha faqirun wa nahnu aghniya mu ne mawadata in ji su da fada Allah ya ce sanaktubu ma qalu wannan maganar da suka fada wallahi za mu rubuta ta za mu ajiye musu sai kiyama ta tashi za mu zo musu da ita wa qatlahumul anbiya bi ghairi haqqin da kuma kashe annabawan Allah da suka dinga yi da gangan da ganganci ba tare da sun yi abin da suka tantance a kashe su ba wa na ƙulu zuku azabar hari kuma za mu ce musu su ɗanɗana azabar gobara azaba ce kuma ta gobara Allah ya ce wallahi sai musu ita akan wannan magana da suka faɗa wa qalatil yahudu yadullahi maghlula وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء Allah maɗaukakin sarki ya ce wa qalatil yahudu yahudawa suka ce yadullahi maghlula hannun Allah a tamfare suke a tankwari abinda suke nufi da wannan magana shine Allah marowaci ne domin Allah san da ya ja hankalin mutane cewa kar ka bar hannunka a tankwari akan wuyanka kar kuma ka buɗa ta ya zamanto tana buɗe kowane lokaci na fata an fahimta wala taj'al yadaka maghlulatan ila لا unuqika تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا Allah ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika kar ka sanya hannunka ta zama damfara a cikin wuyanka wala tabsutuha kullal bast kar kuma ka shimfida ta gaba ɗayan shimfidawa me Allah madaukakin sarki yake nufi da wannan shine kar ka zama marowaci na farko na biyu kuma kar duk abin da ka samu kai ta watsa wa jama'a ya zama kullum kuma sai ka tafi kana neman abin na alaba kuma samu a hannun mutane na fata an fahimta don haka sai ka tsaya tsakatsakin bayarwa da kuma ainihin wato adanawa da tattalawa don haka suka ce yadullahi magalula sai Allah ya ce gullat aidihim Allah ya tankware hannayen masiyata malam wa lu'inu bima qalu Allah an ce su an tsine musu albarka akan abin da suka faɗa wa Allah bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha'u a'a Allah hannayensa a shimfiɗe suke yunfiqu kayfa yasha'u yana ciyarwa yadda ya ga dama yana kuma taimakawa mutane yadda ya ga dama jama'a wannan kaɗan ne billahi allazi la ilaha illa huwa cikin tabar gazar waɗannan mutanen da suka cutar da annabi Musa ko malamai suka ce wannan shine nau'in cutarwa na biyu ƙarya tahi ci masa zarafi cin mutuncin Allah gaya wa Allah bakar magana cewa su ba su yarda da shi ba sai ya nuna masa Allah ƙarara cewa su tafi da shi da Allah su je su yi yaƙi su suna nan a zaune na fata an fahimci magana to wannan shine nau'in cutarwar da aka yi wa annabi Musa na biyu shin tsakaninku da Allah da nau'in cutarwa na farko da nau'in cutarwa na biyu wanne ya fi muni na biyu ya fi muni domin shi wancan gangan jiki ne kaɗai ya shafa na fata an fahimta kuma ma daga ƙarshe Allah ya wanke annabi Musa daga wannan cutarwa da suka yi masa amma babbar inda matsalar take shine wannan kalolin maganganu na rashin mutunci da rashin albarka da suka dinga gaya wa Allah subhanahu wata'ala to malamai suka ce wannan ita ne cutarwa shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce abin annabi Musa ya ce musu wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum kuna cutar da ni kuna ƙaryata ni kuna kin karɓar sakona kuna kin wato ɗabi'antuwa da halayen da nazo muku da shi bayan kun san ni manzo ne zuwa gare ku ba ƙarya nake muku ba kun yadda da cewa abin da nazo muku da shi gaskiya ne amma kuka ki ku karɓa kuka dinga ƙaryatawa kuna cewa ku ba ku yadda ba ina fata an fahimci magana to banda banu isra'il wannan banu isra'il ne banu isra'il sun gaya wa annabi musa maganganu sun gaya wa allah maganganu to sai kuma aka zo aka samu babban kafiri fir'auna wanda shi ma ya dinga wulakanta annabi musa ya dinga cin mutuncin annabi musa da farko dai ya ce wa annabi musa matsafi ne wa inni la'azunnuka ya musa mashura annabi musa ina kallon ka kai ɗin nan matsafi ne ba mutumin kirki ba ne domin daga lokacin da aka danganta tsafi ga mutum ko aka danganta sihiri ga mutum to ayan an gama wulakanta shi wato in ma da wata karama kake ji da ita da wata mu'ujiza to yanzu ana bari a wawantar da hankalin mutane a ce ai abin da ka zo da hima ba wani abu bane daga gurin Allah tsafi ne kawai dan haka maimakon ka zama mutumin kirki na musamman a gurin Allah to yanzu ka zama mutumin banza to haka ya dinga ainihin wato wulakanta annabi Musa annabi Musa ya rama yace qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati بصائر ko بصائر وإني لأظن
Ƙala annai Musa ya ce wa Fir'auna, laƙad alimta ma an zala ha'ula'i illa rabu samawati wal ardi basair kasan cewa babu wanda ya saukar da waɗannan ayoyi da waɗannan maganganu in ba ubangijin sammai da kasai ba kuma ya saukar da su cikin basira da sanin ya kamata ina fata an fahimta wa inni la azunnuka ya fir'aunu masubura kai fir'auna ni ma fa ina kallon in ana neman wawa gaura ka awa take agaraki sako ta ma ki ballo jakuna su su su sha sha sha don aka same ka an gama an gane anan Musa ya rama maganar da annabi abin nan da fir'auna ya gaya masa ya ce shi yana kallon sa matsafi shi kuma yana kallon sa halakakke wanda ba kan daidai yake ba da Allah da annabi Musa da fir'auna wane ne ya faɗi gaskiya annabi Musa ne ya faɗi gaskiya don annabi Musa ba matsafi bane amma Fir'auna wawa ne inda muka ƙara gane wautar Fir'auna shine bai iya ruwa ba yazo ya shiga kogi ko ba haka bane kaga daga nan ka tabbatar da wawa ne ai ko to shine annabi Musa yace wallahi ina kallon ka halakakke ne kai wawa ne kai to kuma he halakar da wautar ta tabbata domin yazo ya shiga kogi bai iya ruwa ba ina fata an gane to wannan shine Fir'auna ya faɗa wa annabi Musa lokacin da ya zo yana masa wa'azi yana jan hankalinsa a cikin suratu gafir alaramma sai fir'auna ya kalli hamanu ɗan fadarsa shugaban fada ya ce ya hama nugunu le sarhan wa ƙala fir'auna la'alli ablugu al'asbab
أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين لو إني لأظنه كاذبا وإني لأظنه كاذبا Allah madaukakin sarki ya ce wa ƙala fir'aunu fir'aunu ya ce ya hama nubunu li sarhan ya kai hamanu gina min bene la'alli ablugul asbab ina so na hau ƙofofi in baka gane ba ƙofofin sama asbabas samawati ƙofofin sama nake so na hau fa a ila ilahi Musa ina so in je in gano Allah annabi Musa nan wa inni la azunnuhu kadhiba ina kallon ƙarya yake ba shi da wani Allah kawai zuwa yayi ya wautar da mu ya mana shirme ya mana hauka ya yaudare mu ya ce yana da Allah ƙarya yake ba shi da wani Allah wa inni la azunnuhu kadhiba Allah ya ce wa kadhalika sai ce me وما كيد فرعون إلا في تباب Allah madaukakin sarki ya ce wa kadhalika zuyyina li fir'auna suqu amalihi haka nan muka kawata wa fir'auna mummunar aikinsa yana kallon kansa a matsayin Allah muka bar shi a wannan hauragiya da wannan hauka domin in ba hauka ba ba yadda za a yi kana abin nan kana ci kana sha kana fitsari kana bayan gari kana bacci baccin ma har da gwarci kana tusa kuma sannan wai ka ce wai kai Allah ne shi ne jiya malam guruntun na yana faɗa cewa wai akwai wannan ɗan anti ne ko ɗan wace ce ko ɗan gwaggwa ne ɗan anti wanda yake cewa komai allah ne wannan mai tarin gashin nan to an zo za a yi mukabala da hiyo to wai yau ba shi da lafiya a bari sai ya ji sauki sannan sai ya dawo sannan sai a dawo sai a zo a yi mukabala shine malam guruntun ya ce ai da suka zo da he ka ɗauke rahin lafiyar ka ajiye ta a gefe tunda kai allah ne ko ba haka bane sai ka ajiye ta a gefe ka ce ku shigo in aka buga in yaso sai ka dauko rahin lafiyar sai ka dawo to ma kai ma ya za a yi maka rahin lafiya kana matsayin Allah na fata an fahimci magana ya za a yi ka yi rahin lafiya kana matsayin Allah Allah ya ci kan malam daurawa an taba kamo wani aka zo aka ce aka ce ya ce shi ma shi ma shi Allah ne aka kawo shi hizba malam daurawa ya ce na tura yan hizba na ce ku tacumo min shi gaba ɗaya ku ɗauko min shi yace kafin ka ce kwabo sai ga Allah an kawo shi gabana an ajiye shi yace tsabar ya ga muzuran in hizba sai yace a bashi buta zai zaga tukunna kafin a fara tattaunawa malam malam daura yace haba Allah haba Allah ya za ka ya za ka ma haka kai kuma yace subhanaka kai kuma da kake da tsarki ina maganan fitsari wallahi malam mutane ne da hauka malam kuma wallahi wai a haka yin samu mabiya saboda hauka mana hauka maganin ki Allah ba hauka ba mutum ya ce maka shi Allah ne kuma ka yadda ka bi yanzu wannan dan antin ba wai har tara mutane yake na tafsiri wai ya ce musu komai Allah ne kuma sun yarda ya ce shi ma Allah ne subhanahu wata'ala wallahi tallahi malam Allah ya sauwaƙe don haka fir'auna ya ainihin wato faɗa wa annabi Musa ya ce la'alli ablugul asbab أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا سأل الله وكذلك زين لفرعون سوء عمله هكذا مكا قواتا فرعون ممونا أيكنسا فصد عن السبيل مكا تري شيدا تفركين شريا الله يتي وما كيد فرعون إلا في تباب كيد فرعون بيضمه فاتي أتكين هلكا لا أي في إلا في هلاك فاتي أتكين هلكا نا فاتا أم فهمتم مغانا to wanda daga cikinsu wanda ya yi imani wanda aka ce an abin abin na annabi harun ne ko ko kuma wannan rajulun ne min ali fir'auna amana فقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا mm.
أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم na'am وإن يك كاذبا فعليه كذبه mm.
وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم mm.
إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار Allah ya ce wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu wani namiji mumini daga cikin mutanen fir'auna wanda ya boye imaninsa wani bawan Allah ne shi duk wa'azin da ashe annabi Musa yake zuwa yake yi hita ne ya yi imani amma da fir'auna ma da sauran duk ba wanda ya sani to da yaga sun yunkuri za su kashe annabi Musa domin a cikin bala'in da annabi Musa ya fuskanta da gurin fir'auna har da yunkurin kisa ina fata an fahimta yasa wannan da'awar da kake gani don kaji ana ɗura mana ashar kar ya dame ka yadda yanzu to mu asuwa ma da kare da gudun laye don an ɗura mana ashar ma sai ne ai wanda suka ɗura wa annabi musa da annabi isa su ne abin tausayi haka ne ko ba haka ba don kaji za a kama mu a kashe mu ko za a ɗaure mu wala kar ya dame ka domin gado ne waɗanda suke da'awa suka yi daga gurin annabawa an kashe annabawa ɗin nan an cutar da su an zage su fakan min nabiyin udhiya wa kudhiba wa qutil afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtuluna Allah ya ce yanzu kenan duk wani annabi na da ya zo muku da abin da yake gaskiya sai ku karyata shi wasu ku karyata su wasu kuma ku kashe su to shine wannan mutum da ya ji an fara yunkurin za a kashe annabi Musa yace ataqatuluna rajulan an yaqula rabbi Allah yanzu haka kawai sai ku kama mutum ku kashe dan ya ce ubangijinsa shine Allah fa in yaku kaziban wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum ya haƙiƙa kuma ya zo muku da hujjoji da ya tabbatar da cewa shi din nan daga gurin Allah yake abin da ya faɗa fa ya kawo hujja ya kawo dalili kuma kun gagara kure shi akan hujjarsa da dalilinsa to amma fa in yaku kaziban fa alaihi kadhibuhu in ƙarya yake yi to ai ƙaryarsa za ta same shi da wannan ne malamai suka ce duk lokacin da ɗan adam ya sa ƙarya a gabansa to sai ƙaryar nan ta yi maganin shi saboda rajulun min ali fir'auna ya katumu imanahu ya ce fa in yaku kadhiban fa alaihi kadhibuhu in ƙarya yake yi to bala'in ƙaryarsa zai same shi haka ne ko ba haka ba kaga kenan in mutum ya sa ƙarya a gabansa a rayuwarsa to lallai kuwa daga ƙarshe sai ya ga bala'in ƙarya Allah ka tsare mu daga ƙarya wani daga cikin magabata yake cewa tun da na fara sa wando na gane cewa ƙarya tana zubar da mutuncin mutane don haka ban sake yi ba daga lokaci ma'ana tun da har yi wayan da zai iya rufe tsiraicinsa tun da shekarunsa suka kai ya gane cewa ya kamata ya rufe tsiraicinsa tun yana yawo ya ce daga nan ya gane ƙarya bala'i ne don haka sai daina da haka fa in yaku kaliman fa alayka wa in yaku sadiqan yusibukum ladhi yusibukum ba'd alladhi ya'idukum in kuma da gaske yake fa cewa shi manzan Allah ne to na rantse da Allah abin da yake cewa zai same ku na azaba in ba ku yi imani da ba wallahi sai ya same ku kuma hakan ne ya faru da suka imanin suka yin imanin bala'i bai same su bane eh Allah ya turo musu da kwadi ya turo musu da tufa da ya turo musu da ba abin da bala'in da har da jini har da kwarkwata duka na azaba sanda ta zo musu kafin Allah ya hallaka su ina fata an fahimci magana saboda me saboda rajulun min ali fir'auna ya katumu imanahu ya ce in har abin da yake faɗa muku gaskiya ne to duk abin da ba kwa tsammani zai same ku yanzu ko kun san cewa mu yanzu abin da yasa bala'o'i ba sa samun mu shine annabi muhammadu ne ya rauka mana to ya Allah ko da mutane na sun saba ko da al'umma ta ta saba ya Allah karka kama su da azaba daga nan duniya ka bari ke sun je can to mu kaga mun samu sassaucin ta nan Allah ka sassauta mana a can ma Allah ka sa ba ma cikin wanda za a yi wa azabar can na fata an fahimci magana amma su sun samu ta nan kuma sun samu ta nan ta can za su samu ta can na fata an fahimci magana saboda me saboda fir'auna da shi da mutanensa suna zazzaguwa yanzu haka a cikin wutar jahannama in ji Allah
ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون
Allah ya ce wala nuziqannahum min al'azabil adna wallahi sai mun ɗanɗana musu azabar kusa ita ne ta nan duniya dunal azabil akbar bayan azaba babba ita ce ta lahira la'allahum yarji'una ko za su dawo zuwa gare mu na fata an gane to jama'a wannan da ya kaɗan daga cikin irin abubuwan da annabi musa ya fuskanta kenan an ƙaryata shi an ce hiba manzo ba ne an ce masa he ya zo da allah an gan shi ba abin da ba su faɗa mar ba to sai allah maɗaukakin sarki ce wallahu la yahdil qawmal fasiqina da dai allah baya hirar da mutanen da suke fasikai sai allah ya ce wa idh qala isa ibn maryama ya bani isra'ila ka tuna lokacin da annabi isa dan maryam ya ce ya ku banu isra'il inni rasulullahi ilaikum lalle ni manzon allah ne zuwa gare ku musaddiqan lima bayna yadayya ina mai gaskata abin da ya gabace ni na attaura ta annabi Musa ina fata an fahimta ma'ana annabi Isa ya gaskata annabi Musa da zuwansa da littafinsa da addininsa duk ya gaskata su yace dan haka kuma dole ku gaskata an taɓa yin wani manzo mai suna Musa na fata an gane kuma Allah ya turo shi da littafi mai suna ainihin wato at-taura musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati ina mai gaskata abin da ya gabace ni na at-taura wa mubashiran kuma ina muku albushir ne kuma in na wuce bi rasulin wani manzo zai muku zai zo muku ya ati zai zo min ba'adi bayana ismuhu ahmad sunan wannan manzon ahmad na fata an fahimta falan ma ja'ahum bil bayyinati lokacin da annabin ko yazo yazo musu da hujjoji qalu hadha sihrun mubin he suka ce lalle wannan sihiri ne wanda yake mabayyani ina fata an gane a ya tabbata kan cewa kamar yadda ya ce a wa mubashiran bi rasulin ya ati min ba'di ismuhu ahmad zan zo ina muku albishir da wani manzo da zai zo sunansa ahmad fa isa radiyallahu anhu wa huwa khatamu anbiya bani isra'il shi isa alaihi salatu wassalam shine cikamakin annabawan banu isra'ila ma'ana daga kansa aka rufe turo manzo a cikin bani isra'il وقد أقام في ملأ بني إسرائيل مبشرا بمحمد akwai lokacin da ya jo dab da mutuwa sai ya tsaya tsakiyar banu isra'ila ya miƙe yana musu wa'azi a cikin wa'azinsa sai yake musu albishir da cewa bayan shi ya tafi manzan da Allah zai turo wanda yake shine na ƙarshe shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa huwa Ahmad shine Ahmad khatamul anbiya'i wal mursalina shine cikamakin annabawa da manzonni alladhi la risalata ba'dahu wa la nubuwata wanda babu wata manzanci bayan shi kuma babu wani annabci bayan sa an gane magana da kyau ko wa ma ahsana ma awrad al-bukhari an jubair bin mut'im qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu yace kayi mamakin abin da zai burge ka na wata ruwaya da imam al-bukhari ya kawo daga jubair dan mut'im zubairu dan mut'im yace annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya faɗa musu yace inna li asma'a ni dinnan da kuke gani ina da sunaye ana muhammadun ni sunana annabi muhammadu wa ana ahmadu kuma sunana ahmad wa ana almahi ni ne mai shafewa mai gogewa allazi yamhu Allahu bihil kufra wanda da zuwa na Allah zai shafe kafirci gaba daya wa anal hashiru ni ne wanda za a tayar a gabana ai allazi yuhsharun nasu ala qadami wanda akan dugadugaina za a tayar da mutane ni ne farkon tahi sannan sai mutane su ga su dawo ainihin wato su furfuto daga cikin kaburburan su wa anal aqibu kuma ni ne al aqib wa ana abi musa qala sammalana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nafsahu asma'an minha ma hafizna faqala ana muhammadun wa ana ahmadun والحاشر والمقفى ونبي الرحمة والتوبة والملحمة an gane daga abin musa al'ashari Allah ya haɗa mu da shi a jannatul firdaus ya ce sammala na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nafsahu annabi ya ambata mana wasu sunaye nasa ya ce abin nan wanda mun haddace wasu daga cikinsu daga ciki ya ce ana muhammadun sunana muhammad wa ana ahmad sunana ahmad wa ana walhashir kuma ni ne alhashir wa ana almuqaffi ko kuma ni ne almuqaffi wa nabiyyur rahama ni ne annabin rahama wa taubati ni ne annabin tuba wal malhamati ni ne annabin malhama na fata an fahimta to malamai suka ce wannan yana daga cikin sunayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka idan ka kira manzon Allah Muhammad kai daidai in ka kira shi Ahmad kai daidai in ka kira shi Hashir kai daidai in ka kira shi Mahi kayi daidai in ka kira shi almuqaffi kayi daidai in ka ce nabiyun rahama kayi daidai in ka ce nabiyun tauba kayi daidai in ka ce nabiyun malhama kayi daidai ina fata an fahimta duka waɗannan sunayen manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama wani abin da zai burge shine ko zai burge dukkanin musulmi shine yadda annabi Isa ya bayyana cewa annabi Muhammad dinnan sunansa Ahmad ma'ana bayan bayyana masa siffofinsa har sunansa san da ya bayyana musu kuma abin da zai baka mamaki ko kun san wannan sunan har yanzu duk canje-canjen da aka yi wa bible har yanzu akwai wannan sunan a cikin bible don gaskiyar annabi isa ta tabbata allah ya hana su duk goge-gogen da suka yi wa bible sun gagara goge wannan sunan yana nan a cikin bible har yanzu siffofin manzan allah kaf da ya faɗa a nan dukkansu sanda annabi isa ya faɗawa banu isra'ila a cikin bible suna nan an gane maganar da kyau ko wannan ayar yadda ka ji ta annabi isa ya gaya wa banu isra'ila cewa akwai annabi da zai zo a baya na ku yi imani da shi in ya zo yadda ka san kwafo ta aka yi daga bible aka saka ta a qur'ani ko kuma kwafatta qur'ani aka yi aka saka ta a cikin bible akwai bayanan dalla dalla yadda ka ji su a nan cikin suratu saffi to haka suke kuma a cikin bible dan Allah ya ƙara tabbatar da magana annabi isa cewa annabi isa annabin allah ne amma zamaninsa ya kare yanzu zamanin annabi muhammadu ne daga yanzu har zuwa ranar tashin alkiyama na fata an gane magana don haka a wannan shine da haka ya ake min ba'ad ismuhu ahmad allah ya ce falan ma ja'ahum bil bayyinati lokacin da ya zo musu da hujjoji da dalilai qalu he suka budu baki suka ce hadha sihrun mubin wannan sihiri ne wanda yake mai ainihin wato mabayyani wanda yake mabayyani a wani guri alaramma cikin suratul a'rafi Allah ya ce allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya
الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم Allah ya ce allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi wannan dai waɗanda suke bin wannan annabi ar-rasulu manzo annabi wanda yake annabi al-ummi wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba allazi yajidunahu maktuban indahum wanda suka same shi rubutacce a cikin su kaga magana da muka yi cewa akwai shi a cikin bible Allah ya tabbatar da ita a cikin suratul a'raf ina fata an fahimta sun same shi rubutacce a gurin su fit taurati a cikin attaura Allah ya kawo labarin annabi Muhammad wal injili haka a cikin bible ma Allah ya turo ya kawo labarin annabi Muhammad ina fata an fahimta an gane magana da kyau ko a wal injili ya amurhum bil ma'rufi a ciki ana ba su labarin yana umartar su da abu mai kyau wa yanhahum anil munkari kuma yana hana su daga munanan abubuwa wanda za su cutar da su wa yahillu lahum at-tayyibatu kuma yana ainihin wato hararta musu duk wani abu wanda yake mai daɗi wanda in suka ci ba zai cutar da su ba wa yuharrimu alaihimul khaba'ith sannan kuma yana haramta musu duk wani abu wanda yake kazanta ne ko mai cutarwa ne ko abin da zai hawa halar da su a rayuwarsu ko a gangan jikinsu annabi ya haramta musu tun wannan ina fata an fahimta wa yadaw anhum israhum kuma yana sauke musu duk wasu nauyace nauyace da wasu matsaloli da da suke kansu wal aghlal allati kanat alaihim da kuma daure daure da ukumi wanda da yake kansu domin zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sauki ne ga hatta mutanen da ba ma musulmi ba jama'a babu wanda bai ci albarkacin manzancin manzan Allah ba ba wanda bai sha roman annabi Muhammadu ba ba wanda bai sha roman addininsa da karantarwarsa da qur'aninsa da musuluncinsa da addininsa ba in kaga mutum ya ce maka bai samu rahamar wannan ba to bai karanta tarihin manzan Allah bane bai san waye manzan Allah ba وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين Allah ya ce ba ma aiko ka ba face ka zamanto rahama lil alamin ga sauran talikai gaba daya al'alam anan ana nufin duk wata halitta mai motsi tun daga yan adam da musulmi da kafiri da kowa har sauran dabbobi da sauran halittu gaba daya sanda suka sha roman manzancin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana kan cewa a falan ma ja'ahum bil bayyinati lokacin da yazo musu da hujjoji da dalilai qalu hadha sihrun mubin sai suka ce wannan sihiri ne ainihin wato mabayyani to zamu dakata anan sai gobe zamu dora a aya ta gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai da ni da ko Allah ya tara mu a cikin ladan wanda muka yi a, kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku subhanahu wa ta'ala ya kankare mana ya ainihin wato yafe mana a za mu karanta ainihin wato wanda suka bada gudunmawa kamar yadda aka saba muna addu'a ne wanda suke bada gudunmawa wannan Allah ya saka musu da alkhairi a na farko dai akwai wani bawan Allah ya tura naira ɗari shida akwai isa adam ya tura naira ɗari biyu akwai babu ya umar ya tura naira dubu ɗaya akwai buniya muhammad ya tura naira dubu ɗaya akwai bashir idris ya tura naira ɗari biyar akwai sama'ila kasim ya tura naira dubu ɗaya muhammad juma ya tura naira ɗari biyar mai wada haruna muhammad ya tura naira ɗari biyar abu aman an hafiz ko hasib menene enterprises ko ya tura naira dubu biyu bulama kamsalin ya sake tura da naira dubu biyu aisha abdulkadir jajir ta tura naira dubu uku a talima medicine store sun tura naira ɗari biyar abubakar muhammad dubu ɗaya aliyu muhammad naira ɗari biyar aisha ibrahim muhammad naira dubu biyu wani bawan allah naira ɗari biyar ahmad abubakar bello naira dubu ɗaya usman aliyu mustapha naira ɗari biyar sannan sai baban gida gagi umar ya tura naira dubu ɗaya wani bawan allah ya tura dubu biyu da ɗari biyar zakariya musa ya tura naira ɗari biyu awwalu yusuf ya tura naira ɗari biyar wani bawan allah ya tura naira dubu biyu wani bawan allah ya tura naira dubu ɗaya wani bawan allah himani ya tura naira dubu ɗaya sai ismail muhammad abbas naira dubu biyu sa'aibu sama'ila ya tura naira dubu ɗaya ɗari biyar mus'ab bello musa ya tura naira dubu ɗaya maryam haruna ta tura naira ɗari hudu baban gida alhaji ya tura naira ɗari biyar abdulrashid abdullahi ya tura naira ɗari uku isa ahmad sa'id ya tura naira ɗari biyar abbas muhammad yugu da naira ɗari biyar yasir muhammad naira ɗari biyu ibrahim adamu naira ɗari biyar halima muhammad ibrahim naira ɗari biyar amina naira ɗari uku wani ba suna bawan allah ya tura naira ɗari biyar sai wani ma bawan Allah turo naira ɗari biyar sai Musa Umar ya turo naira dubu ɗaya Aisha Garba ta turo naira dubu ɗaya Abubakar Nuhu ya turo naira ɗari biyar wani ba suna naira dubu biyu wani ba suna naira ɗari biyar wani bawan Allah naira dubu ɗaya wani bawan Allah naira ɗari biyu wani bawan Allah naira ɗari uku sai Sa'ibu Hassan ya turo naira ɗari biyar sannan sai Kabiru Abdullahi naira dubu goma Abdulwahab naira dubu ɗaya muhammad juma naira dubu ɗaya total ɗin abin da muka samu a yau naira dubu hamsin da hudu allah ya saka da alkhairi zuwa jiya total ɗin kuɗinmu abin da muka samu a jiya naira dubu ɗari da tara yau kuma gaba ɗaya kuɗin da muka samu idan an lissafa tun daga farawa zuwa yanzu naira dubu ɗari shida da sittin da tara da ɗari biyar da naira ashirin Allah ya saka kowa da alheri Allah ya biya kowa da aljannar firdausi subhanahu wa ta'ala ya sa wannan dukiya da ake cirewa ta zama sanadiyyar tafiyar mu aljanna da mu da ku gabaki daya su ma waɗannan marayu da ake tallafawa muna addu'a Allah ya sa wata ran su zama sune masu tallafawa wasu Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna da zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana damuwoyi da matsalolin mu Allah ka yaye mana abinda muke nema a gurinka na alheri Allah ka bamu wanda muke neman tsarin ka na sharri Allah ka tsare mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhlifu al mi'ad سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين